الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام ما ابن تيمية رحمة الله عليه yana faɗa mana a cikin littafinsa alhisba littafin da ke bayani akan aikin ɗan sanda na musulunci aikin ɗan sanda ya yake a musulunci shine wannan littafin na hisba abin da yake karantar da za mu majalisi na talatin da biyar insha Allah ta'ala ana mana batu akan mas'ala ta biyu a game da sanya farashi sa farashi gwamnati ta sa farashi ta ce abu kaza dole a ce da shi kaza mas'ala ta bi ita ce a lokacin da 'yan kasuwa ba su wasa da farashi ba ba su ɓoye kaya ba shin ya halatta gwamnati kawai saboda wata fahimtar ta ta zo ta ƙaƙaba musu ta ce dole sai sun sai sun sa sai sai an sa musu farashi shine abin da ake magana kai a nan sai ce warawa ashabu an maliki al-imamul ashabu babban malami cikin almajiran al'imamu malik rahmatullahi alaihi ya ce daga malik ya ce malik ya ce rahmatullahi alaihi wa sahibu suki yusa'iru alal jazzarina ya halasta sahibu suq ay al-muhtasib al-mas'ulu an suqi kenan dan hisba wanda gwamnati ta wakilta shi ya kula da kasuwa to an ba shi dama yusa'iru alal jazzarin ya sanya ma marunda rundawa wato mahauta masu sai da nama ya sanya musu farashi ya ce lahma ba'ani fulusa ritsile ya ce idan mutum zai sai nama rago to zai ba da ɗaya bisa uku na riɗili shi riɗili ma'auni ne na mudu ko kuma ma'auni ne na sikeli ya danganta a masar idan suka ce riɗil shine uqiya sha biyu uqiya sha biyu uqiya kuma ita ce dirhami guda goma sha biyu shi ke ba da uqiya ɗaya uqiya ɗaya a lissafi to shine dirhami sha biyu to sha biyu so sha biyu ɗari da nawa to shine dirhami ɗari da arba'in da hudu sai a ce naman da za a auna ma mutum riɗili ɗaya to kuɗinsa shine wannan a iyakanci kusan ya yanzu akwai wannan ka'ida ko wa lahmal ibili nisfa ritli shi kuma naman raƙumi to za a ba da rabin ritli wancan sulusi wannan kuma nisifi rabi wa illa kharaju min as-suqi in ba haka ba yana da damar da zai kore su ya ci su fita daga kasuwa قال إذا سأر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به إذن محتسبي wanda gwamnati ta wakilta mai kula da kasuwa ya sanya ma mutane ya kaddara musu ka farashi gwaggwadon abin da yake ganin min shara'ihim abin da mutanen gari za su iya siya su kuma ba tare da an cutar da su ba 'yan kasuwa fala ba asabihi babu laifi in ji al'imamu malik walakin a khafu an ya komo mina suki amma alimam malik ya ce ina jin tsoron kuma a ce har haka ya kai ga a ce sai an fitar da su daga kasuwa wanda ya saba ina jin tsoron ka a ce kuma abin sai an kai ga har sai an ce a fitar da su a kasuwa a a dai sa musu amma ka a kai matsayin da jallin da za a ce wanda bai kuma za a kore shi ka kamar nan yana nuna cewa ba wajibi bane a burke واحتج أصحاب هذا القول masu wannan batun suka buga suka kafa hujja bi anna maslahatan bi anna hadha maslahatun linnas cewa wannan ita ce maslahan mutane a sanya ma yan kasuwa farashi duk abin da aka san auna shi ake yi da mudu ko kuma auna shi ake yi a kan sikeli to a sanya ma yan kasuwa ka'ida a ce abu kaza za su saida suka ce wannan shine maslaha ga mutanen gari بالمنع من إغلاء السئر عليهم wannan shi zai hana a tayar da farashin kayayyakin masarufi a gare su wal ifsadi alaihim kuma wannan zai zama ba zai kawo banna ba a cikin gari qalu suka ce wala yujbaru nasu ala al-bai'i innama yumna'una min al-bai'i bighayri si'r ba za a hana mutane a tilasta suke akan wani ciniki ba amma dai za a hana su من البيع بغير السئر الذي يحده ولي الأمر زاع يحناس sabawa ko kuma su ki saidawa da farashin da shugaban kasa ko gwamna ko shugaban karamar hukuma ya yanki ala hasabi ma yara min al maslahati gwagwadon abin da shi shugaban yake ganin shine maslahan mutane fihi lil ba'i wal mushtari wannan maslaha akwai ta da mai siya da mai saidawa dama abin da ake bukata kenan shari'ar musulunci tsarin kasuwancin ta shine kada 'yan kasuwa su cutar da mutanen gari sannan kada mutanen gari su cutar da 'yan kasuwa wannan ka'ida an faɗa mana ita tintin abin da shari'ar musulunci take son ta kai zuwa gare shi kenan idan ni da ba ɗan kasuwa ba na ɗauki kuɗi na in tafi kasuwa to ka a bari in cutar da mai shago sannan ka a bari kuma ɗan mai shago ya cuce shi kenan abin da ake bukata kenan za mu ji a gaba har cewa idan za a yi wannan sai an gayyato 'yan kasuwan an zauna da su sannan bayan an zauna da 'yan kasuwa sannan kuma a tambayi mutanen gari su ma a ji ra'ayinsu duk malamin kimiyya zai faɗi wannan wala yumna'ul ba'i'u ribhan ka a hana ɗan kasuwa samun riba wala yasugu lahu minhu ma yadurru bin nasi shi kuma bai cancanta yayi abin da zai cutar da mutane ba to a ce al'umma za a yi wannan akwai gwamnatin da take yin wannan kar a bari 'yan kasuwa su cutar da talakawa kada 'yan talakawa su kuma su yin abin da za su zama sun cutar da 'yan kasuwa haka ake bukata wa ammal jumhuru amma da yawan malamai waɗanda su suna ganin haka nan babu dalili ba za a matsa ma mutane a ce sai an sa musu farashi ba فاحتجوا بما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم sai suka kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya gabata an ambata mana shi a baya kuma za a sake mana na kashi yanzu wa qad rawahu aidan abu dawud wa ghayruhu min hadith al-ala ibn abd al-rahman bin abd al-rahman an abihi an abi hurairah annahu qala hadisin da al-imam abu dawud shi ma ya rawaito shi riwaya al-ala ibn abd al-rahman daga babansa shi kuma daga sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu annahu qala sayyiduna Abu Hurairah yace jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam fa qala lahu ya rasulullahi sai yace ya ma'aikin Allah sa'ir lana ya ma'aikin Allah ni ina ganin a tsarin kasuwanci ka sanya mana farashi a matsayin manzo Allah sama na shugaban kasa ka sanya mana farashi faƙala sai manzo Allah su sama ya ce bal ad'ullah sai ce a'a tafi zan roki Allah zan yi addu'a Allah ya sauƙaƙe muku farashi amma ba zan sa farashi ba sun marja a rajulun sai wani mutum kuma ya sake zuwa faƙala ya rasulullahi sa'ir lana ya ce ya ma'aikin Allah farashin farashi ya tashi da yawa a garin madina ya ma'aikin Allah ka sanya mana farashi faƙala balillahu yarfa'u wa yakhfidu sai ce a'a Allah shi ke ɗaga farashi kuma shi ke ƙasa da shi wa inni la'arju an alƙallaha kuma ni ina fatan in je in gamu da Allah wa laysat li ahadin indi mazlimatu alhali wani ban zalunce shi ba in ji abin da manzo ne ce nan a ina wace matsala ake mana magana a kanta haka nan kawai 'yan kasuwa ba wasa suka yi da farashi ba haka nan kawai aka wayi gari ba a san dalili ba kawai farashi ya rika tashi ko kuma ya kasance an samu fairi abinci ya karanci to a nan jumhurin malamai da yawa suna ganin ba za a matsa mai 'yan kasuwa ba sai dai in gwamnati tana bukata a nan ita ta je ta siyo kayanta ko kuma ta fito da kayayyakinta da suke cikin rumbu ta rika siyar ma da talakawanta ƙasa da yadda 'yan kasuwa ke saidawa shi kuma na gwamnati kowa zai samu kowa ke iya bin layi ko zamanin manzon sama ne sai an bi layi sallallahu alaihi wasallam sai an bi layi saboda tsari to wani ba zai taba bin layi ba kaga shi kuma sai ya tafi wajen 'yan kasuwa ya je sai na shi shi ce to wannan shine kaulul jumhuri cewa ba a sanya ma kayayyaki farashi idan ba 'yan kasuwa suka ɓoye kaya ba ko ba da gangan suka kayar da farashin kayayyakin masarufi ba shine jumhurin malamai suka tafi akai amma limamu malik a ƙaulinsa shi yana ganin za a iya sawa a sa farashi saboda a seta 'yan kasuwa amma idan aka tashi za a yi ka a cutar da su kuma ka a cutar da talakawa kaga sai an tambaye su nawa suka siyo me wahalhalun da suka sha duk su fitar to daga nan sai a ce to ku dora kaza a abu kaza kada wani ya wuce kaza shi ce kuma sannan muhtasibi na kasuwa zai rika bi layi layi yana ji kuma zai rika jin ra'ayoyin mutanen gari a nan zai rika samun rahoto daga wajensu ko kuma ya rika shiga burtu ya zo da niyyar zai yi siyayya domin ya gano ya 'yan kasuwan nan suke sai da kayansu sun tsaya akan farashin gwamnati ko ba su tsaya ba kamar yadda alimamu malik yake gani amma jumhurin malamai suna ganin a'a in farashi ya tashi ba a san dalili ba daga Allah ne Allah ne yake jarraba bayansa to ka a matsa ma yan kasuwa a ce dole sai sun sai ta farashi qalu suka ce wali anna ijbaran nasi ala bai'in la yajibu suka ce ai matsa ma mutane akan su sai da wani abu ai ba ba wajibi bane aw man'uhum mimma yubahu shar'an sannan kuma ai baya yiwa a hana su saida abinda a shari'a ya halasta su saida in aka musu haka zulmul lahu a cikin wannan akwai zalunci wa zulmu haramun suka ce ai zalunci kuma haramun jumhuru hujjarsu da suka faɗi kenan suka ce ga hujjarsu can ta hadisi manzo su ne ce inna allaha yarfa'u wa yakhfidu Allah shi ke ɗagawa shi ke ƙasa da shi shi ke ɗaga farashi shi ke ƙasa da farashi to kaga su sun kalli janibin farko wa amma sifatu zalika inda man jawwazahu to ya za a yi a sa farashi a wajen malaman da suke ganin za a iya sa farashi ko da 'yan kasuwa ba su yi wata da farashi ba to ya fuskattaki ya za a yi faƙala ibn habibi babban malami al'imam ibn habibin al-maliki sai ya ce yan bari lil'imami an ya jima'a wuju a ahli suki zalika shai abin da zai yi shine shugaba sai ya ce a tattaro mishi ‘yan kasuwar shinkafa imana masu sai da abu kaza kaga ya ce ya jima'u wujuha ahli suki ba kowa ba banda mai sai da banda buhu rabin buhu ma yake siyowa har da gwangwanin shinkafa yake sai wuju fa aka ce ya tattaro mutanen da wuja haƙu ne manyan mutane diloli sai a zauna da su sannan me me zai yi bayan wannan wa ya hadura gairaho sannan kuma ya je ya kira wasunsu waɗanda ba su ba istizharan ala sidqihim domin a tantance gaskiyarsu fayas'aluhum sai ya tambaye su yace kaifa yashtaru ya kuke saro shinkafan nan wa kaifa yabi'un sannan ya ake saidawa kaga anan mutanen gari za a nemo sannan kuma da wasu ƴan waje domin duk lokacin da shugaba zai yake son ya ci nasara a cikin shugabancin sa to sai ya rika binciken ƴan waje waɗanda ba su suke abin ya shafa ba ya nemo wasu a waje waɗanda su ba su da alaƙa da wannan abin kai tsaye ta ba su suke saida ba amma kuma suna da ilimi akan wannan abu fayunaziluhum ila ma fihi lahum wa lil ammati sadadu to daga nan shugaba sai ya saukar da yan kasuwa zuwa ga abin da zai zama musu daidai kuma ya zama matalakawa daidai ba a cuce su ba ba a cuci talakawa ba an yi haka a ƙasar nan yadda ake ba da labari wani gwamna ko ana wannan matsala ta corona an ce haka wani gwamna ya kira manya-manyan wuce haɓu yan kasuwarsa ya tambaye su ya ce me kowa ya ce shi bai san abin da ya tayar da kaza ba an ce shuga ce a lokacin ma shuga ce farko yadda mutane suka damu sai sun shata to aka ce ya tambaye bincika su me yake faruwa suka ce su ba san abin da ke faru ya ce to bai yadda a wuce kaza ba kuma sai da abin ya ta a jiharsa to kaga anan ana da bukata haka kuma wannan an yi ne da hujja domin aiwayen abin nan yan kasuwa sun yi wata da tattalin arziki ba wai Allah bane kawai jarabi mutane fari aka yi raket ce ba ta kyau ba ko ko me a 'yan kasuwa ne kawai wani ya shirya bari ya ci gaba da cutar da bayan Allah ga corona ta zo ga talauci ya zo wa mutane babu albashi babu kaza babu kaza bala'i kan bala'i to shi ma bari ya karo nashi to kaga irin wannan kaga wajibi ne gwamnati ta shigo ta sa farashi in ta tashi za ta yi sai ta kira 'yan kasuwar da suke sai da wannan abun a ji ya suke siyowa ya suke sai da sannan kuma a ji ta bayan fage sannan a ji ra'ayin talakawa hatta yardau wala yujbaruna ala taslim shi har su yadda amma ba za a sa musu tilas a ce dole sai sun yi ba nan ana magana fa idan ba wasa suka yi da farashi ba haka nan kawai ana zaune walakin arriban amma za su yi ne da yadda su kaga yan kasuwa ba yadda za a yi kasa ta tafi ba su ba yan kasuwa ba kasa duk kasar da babu yan kasuwa to ba za a yi a rayu qala wa ala hadha ajazahu man ajazahu yace a fuskan nan ne wanda yake ganin haka nan kawai za a iya sa makaya farashi ya halasta amma ba wai a ce mai yan kasuwa dole irin yadda ake yi a kasashen communist su kasashen communist su ne suke ba da wannan suke da wannan domin suna ɗauka komai na gwamnati tsarin communism ishtirakiyya komai na gwamnati ne shi yasa irin waɗannan kasashen ko gado ba a yi ba a gado ba a zakka a ƙarƙashin tsarin ishtirakiyya gwamnati mutum na haihuwa shi kenan sai a ce an buɗe mishi account ɗin shi baban shi kuma dama yana da account ɗin shi duk wata ƙir za a turo musu kuɗi amma idan ya mutu ba wanda zai gadai kuɗi na gwamnati kuɗi na gwamnati ne akwai wannan tsarin a musulunci musulunci ya yarda da almilkiyatul khassa ya yarda da ni na je ne gumina wannan dukiya ta ce in yi tasarrufi da ita yadda Allah ya ce in yi shi ce amma ba za a ce ba tawa ba ce sannan idan mutum ya mutu magadansa za su gaje shi amma a tsari na ishtirakiya su tsarin ta ce da to shi yasa hatta farashi shi ke nan sai ta fito irin wannan yake birge wasu 'yan boko wanda ba su san addini ba da yawa 'yan boko an ɗibe su a ƙasashen larabawa da ƙasashen afirka da yawa an ɗibe su sun zama sun zama ishtirakiyu communism kawai sun zama 'yan tsarin markasanci kalmax ne malamin su to ba daidai ba ne idan babu dalilin da zai sa a sa farashi to shari'a ba ta yadda a sa farashi ba abu 'yan kasuwa su suka san yadda suka siyo kansu su saida ka je can shagon ka tambayi abu kaza nawa a ce maka ɗari biyar ka gurgusa can a ce ɗari hudu da hamsin ka gurgusa can kawai sai ka ji an ce maka ɗari hudu sai ka zaɓi wanda ka ga ya fi maka ka siya ko amma 'yan kasuwa su zo su ɓoye kaya su yi ihtikari sai a ce ga alhaji wane ya ɓoye shinkafa a suto ɗin shi suto ɗin shi na cin tan dubu ɗari kaza iyakan ganin ka to a nan gwamnati sai ta ce ta sa shinkafa ta dawo duk shinkafa a gwamnati buhu naira dubu takwas Allah ya sa mu ga haka to shi ce sai a sa sauki duk wanda ya ɓoye tashi to kaga shi ke zai san yadda zai da ita to a nan ne malamai suka tafi akan cewa ya halatta a yi tasiri amma haka nan Allah ya jarraba al'umma da fari ko kuma wani abu ya zo daga Allah to a nan gwamnati ba ta da ikon da za ta zo sai dai ta lallashi 'yan kasuwa ta zo ta zauna da su a zauna a teburi domin a tattauna don Allah ku duba wannan tsarin na musulunci Allah ganin da mu Allah ka dawo da mu mu ga ranar da za a rika yin musulunci a ƙasar mu da idan mu in ko ba mu gani ba Allah kaka kama mu wallahu alam